ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1428 daidai da shida ga watan August shekara ta dubu biyu da bakwai wannan shine kasar na goma sha takwas daga cikin jeren giyar karatun littafin umdatul ahkamul kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a basu manta ba mun ainihin kammala karatun babu mawadi salati babin da ke bayani akan ainihin wato wuraren sallah wato wuraren da ake sallah da wuraren da bai halatta ainihin a yi sallah ba hadisi na ƙarshe da muka karanta a cikin wannan babin bai samu ainihin shigewa gaba ɗaya ba saboda yadda lokaci ya tsire na haka za mu sake ɗauko karatun shi shine hadisi na ɗari ɗaya da hamsin da biyu a inda ya ce عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل براء بن عازب يتي an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da shin idan mutum ya ci naman raƙumi to ina hukuncin alwalar shi faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace tawabba'u minha ku sake alwala saboda kun ci naman raƙumi wato cin naman raƙumi yana ainihin karya alwala wasu ila al-luhumil ghanami sai kuma aka tambaye shi game da naman dabbobi ƙanana tumaki da awaki su kuma fa فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا توضأوا منها kada ku sake alwala daga ainihin garin su a nan da yace kada ku sake alwala don kun ci naman tinkiya ko akula ba wai hani ba ne yana nuna cewa baya karya alwala ne shi wannan nau'in na nama ba don komai ba saboda jimillar nassosi na ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo cikin musnadul imami ahmad da sahihu muslim sun nuna cewa mustahabbi ne sake alwala daga abin jidda wuta ta taɓa shi mustahabbi ne ba dole ba to idan mutum ya sake alwala saboda ya ci naman tinkiya ba dan naman tinkiya ba ne sai dan dafaffe ne kuma fahimta yawa saboda haka kun ji yadda bayani yake kuma na yi bayani a karatun baya duk wanda yake sauraron wannan ya koma ya saurari karatun baya na yi bayanin karyar da wasu suka yi cewa ai dalili shine annabi ya sa a ci naman a sake alwala saboda naman raƙumi ne saboda kasantuwar wani sahabi da aka yi sallar magariba kafin isha sai ya yi tusa sai annabi ya ga kada ya kunya tashi don haka sai je ka naman raƙumi ya raba musu sai ce to duk wanda ya ci wannan nama sai ainihin sake alwala to wannan ainihin maganar ba daidai take ba ba haka take ba ina fata an gane saboda haka ku karanta sharhin sahih muslim mai suna al-minhaj bi sharh muslim ibn al-hajjaj wannan magana ta haifar da anakasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce saboda ainihin a kare mazhaba masu wannan ra'ayin ba su yarda cewa naman raƙumi yana karya alwala ba daga cikinsu akwai malikiya to wannan kuskure ne naman raƙumi yana karya ainihin alwala dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana karya alwala shikenan dalili ina fata an gane Allah ya taimaka wasu ila an salati fi mabarikil ibli kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da yin sallah fi mabarikil ibli a wuraren da raƙuma suke kwanciya a nan abin da ake nufi da wuraren da suke kwanciya na ɗaurarsu garkensu ba wai kawai inda raƙumi ya ɗan kwanta ya tashi ba a'a wanda ya zan garkensu fakala sai ce la tu sallu fi mabarikin ibili kar ku yi sallah a wuraren da raƙuma ainihin suke kwanciya fa inna ha min ash-shayatin waɗannan wurare na daga cikin wuraren taruwar shedanu dalili kenan wasu ila an salati fi marabidil ghanami sai aka tambaye annabi game da yin sallah a wurin da ake ɗaure awaki ko tumaki ƙananan busashe ina hukuncin ai sallah a nan faƙala sai ce sallu fiha ku yi sallah a wannan wuri fa innaha baraka domin wannan wuri ne mai albarka yana daga cikin wuraren da ya halatta ai sallah a ciki kuma ma wurin yana da albarka mala yace dalil ma'anar dalil shine akhrajahu abu dawuda al-imam abu dawuda ya fitar da shi wa isnaduhu kulluhum siqatin siqatun isnadin wannan hadisi dukkansu ma'ana mutanen da ke cikin wannan hadisin dukkansu amintattu ne ina fata an gane sai dai wannan kalmar ina fatan ku tuna karatun da muka yau fiye da shekara bakwai da suka wuce na tamamul minna fadin cewa dukkan mutanen da ke hadisi amintattu ne kuma baya lazimta hadisi ya zama sahihi amma dai wannan hadisi babu shakka sahihi ne gashi a ƙasa shi ma malam ainihin samir yake cewa sahihun wannan ainihin hadisi ingantacce ne rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 184 wa ibn maja da al-imam ibn maja a lamba ta 494 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba ta 81 wa taqaddama al-hadith bi raqam تسعة وسبعين وقال ابن خزيمة في الصحيح yace kuma wannan hadisin dama ya gabata a cikin wannan littafi a lamba ta saba'in da tara ga abin da babban malami imamul a'imma ibn khuzaima ya faɗi a cikin littafin shi sahih yace a mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da biyu yace lammara khilafan baina ulama'i ahlul hadisi ba mu ainihin ga wani saɓani ba a tsakanin malamai malamai daga cikin malaman hadisi أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل cewa wannan hadisi ingantacce ne ta hanyar yadda aka ciro shi li adalati naqilihi saboda waɗanda suka ciro hadisin suka kawo shi waɗannan mutanen mutanen kirki ne adilai ne ina fata an gane wa qawluhu to maganar da yace din nan tawabba'u minha eh ku saki alwala in kun ci naman raquma huwa alwudu'u shar'i wannan alwala ake nufi ta shari'a alwala tsafuwar da ka sani lamudu al-lughawi ba wai alwala irin ta harshen larabci ba dan ma'ana alwala a larabci shine kwaskwarima mutum ya kurkura baki ya ainihin wanke fuskar shi da kafar shi haka to wasu sai suka ce abinda ake nufi ba wai karya alwalai yake alwala da ka sani ba a'a abinda ake nufi dai in har ka ci shi to ka kurkura bakinka ka daura hannunka dai haka wato ka dan yi kwaskwarima kaga nan ya nuna alwala bata karye ba sai ce a alwala ake nufi alwala ta shari'a ba wai alwala irin wadda kawai ta kwaskwari ma ba min madmadatin wadda za a kurkura baki wa ghasli ya daini a ainihin wanke hannaye wal amru kama qala ibn hibbana al'amarin alwala tana karyewa saboda an ci naman raƙumi kuma cewa dole ne kafin a yi sallah a sake wata alwalar al'amarin kamar yadda babban malami ne al'imamu ibn hibbana ya faɗi shi sahihi a cikin littafin shi as-sahihi ku ji abin da ya ce a cikin mujallabi na uku shafi na ɗari hudu da sha ɗaya ya ce أراد الوضوء المفروض للصلاة الولد ده النبي yake nufi ita ce alwalan nan da aka farlanta ta yadda ake yin ta don yin sallah duna ghaslul yadayn ba wai kwaskwari ba da za a wanke hannaye walau kana zalika ghaslul yadayn min al-ghamr lastawa fihi luhum al-ibl wal ghanam jami'an yace domin ai inda alwala ce inda kwaskwari ma ake nufi to ai ba da cin naman raƙumi da cin naman awaki ma duka kenan sai a ce ayi inda kwaskwari mace tunda in dai da ba karewa ba ne kawai saboda mutum ya ci maiko ne a ce ya wanke hannun shi ya kurkura bakin shi don haka ne a shi har naman awaki ma haka ina fata an gane sai ce walaysa kama qala al-khattabi fi ma'alim ma'anar wannan hadisi ba kamar yadda khattabi ya faɗi ba a cikin sharhin Abu Dawud mai suna ma'alim sunan a mujallabi na ɗaya a shafi na hamsin da takwas da yake معلوم سنن أبو ne أن في لحوم الإبل من الحرارة والشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم سنن أبو ne jama'a cewa naman raƙumi yana da ainihin zafi wanda yake wannan babu irin wannan zafin a yadda ainihin wato yake a sauran naman ƙananan dabbobi to anan ya shiga harka ce da ya shiga ta chemistry haka ma'ana yana faɗin yadda jinsin naman yake ne in ka san naman raƙumi zaka gan shi ja ne wato shi kanshi naman yanayin shi a kala da yanayin yadda siga shi take ya sha bamban yana da tauri yana da abin nan wato kamar jijiya yake in ka ce zaka gaba shi da ainihin naman tinkiya ko naman akuya sai ce fakana ma'ana al'amru bil wudu'i minhu munsarifan ila ghasl al yadayn li wujudi sababihi duna wudu'i alladhi huwa min ajli raf' al hadathi li adami sababihi sai shi khattabi da ya ta'awilin hadisin sai yake don haka ma'ana umarnin da aka yi akan a sake alwala wato an karkato da maganar alwala ne da nufin wanke hannu saboda samuwar dalilin da za ta sa a wanke hannun ba wai alwala irin wadda ake in alwala ta asali ta karye ba saboda ai babu dalilin da zai sa a sake alwala a nan ka ji tawilin da ibn Khuzaim ne ma'alimin sunan al-imam al-khattabi a cikin sharhin abu dauda shine malam samir ya ce fassarar ba kamar yadda wannan ya faɗi ba sai dai kamar yadda wancan ya faɗi ibn hibban ina fata an gane to kun ga fa'idan littattafan bahasi kenan yanzu an bude maka hanya sai ka je kai kuma ka samu wasu littattafai da suka tattauna mas'ala sai ka je ka samu fiqh sunna sai ka ga shi ma ya so ta'awili sai ka ga albani ya taro kanshi a cikin tamamul minna sai ka je ka karanta ibnu hazm sai ka je littattafai na sharhi ka karanta subul salat ka karanta nailul awqar ka karanta as-sailul jarrah ka karanta ad-dawr bahiya ka karanta ar-rawdatul nadiyya ka karanta littattafai na bahasi to sai ka waye gari kana da bahasi tsantsa akan wannan matsalar jama'a da haka ne ɗalibi yake yake zama malami wato ba wai sai ran da ka zama malami ne zaka haɗa bincike kai kai ba a'a yanzu yau an karantar da kai matsalar raƙumin cin naman shi na karya alwa ko bai karyawa an buɗe maka bincike kenan an buɗe maka hanya sai kai kuma ka je kai nazari to abubuwan da ka je garin nazari baka gane ba su ne sai ka tattaro su ka rubuta su sai ka samu sai ka samu mai karantarwa sai maka bayani kaza kaza kaza kaza shikenan yanzu kana da wannan ba'asin a kwakwalwarka kenan to duk ran da matsalar ta faru bayan shekara goma ko shekara ashirin aka ce to matsala ta taso ana neman manya manyan malamai sai ka je ka naɗo rawanin ka ko ban guda ne ka taho ban kana da abin cewa nan ba da an gane باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك باب دكي بياني أكن cewa yaushe ake umarnin yaro da yin sallah da kuma wasu ibadojin waɗanda ba sallah ba abinda ake nufi ɗan shekara nawa ake cewa yi sallah ɗan shekara nawa ake cewa yi azumi ɗan shekara nawa ne ake ce mishi ya daina kwanciya tare da ɗan uwan shi kaga ba wai sallah ba don haka ya ce wa gairu zalika shari'ar musulunci duk tana da wannan jama'a shi yasa dole kowa ya ji haushin musulmi a duniya in dai shi ba musulmi bane domin musulmi ne kawai suke da alkur'ani suke da hadisi bayan haka babu wanda yake da addini mai bayanai irin namu yanzu wannan matsala ce ta addini matsala ce kuma ta rayuwa ma'ana wannan is a combination of religious and social aspects of life matsalolin addini sallah matsalolin rayuwa yara in sun kai shekara kaza ka a haɗa su su kwanta wuri kaza yanzu wannan kaga abu ne wanda yake a cikin psychology shi yake kira child psychology in ba wanda ya karanta psychology na bature ya zurfi ba ma ba ma zai gano wannan ba amma musulunci ya haɗa maka a ɗan lokaci a sadara biyu ya maka bayani yara suna da wata fitina in suka tayamma daga shekara tara zuwa goma a lokacin akwai wani nau'i na jaraba da yake taso musu ba su balaga ba galibi to shi yasa sai za ka ji shari'ar musulunci sai ta ce kada a haɗa su wurin kwanciya in suka kai shekara goma a warwara su wani yaron daga lokacin tarbiyyar shi take fara lalacewa don ya fara zama mun mayyazi amma bai balaga ba to sai shaidan ya fara taso shi gaba الله يكيئه عن عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة بدا عبد الملك بن ربيع بن صبرة غاشات أسس مالا يكاو تاريخ شتاء أوتتشي يكي تيوى ضعفه ابن معين ابن معين يارون أنا أينه وانا متوم آه وقال ابن القطان ابن القطان تسيتي لم تثبت عدالته نجرتر وانا متوم بتثبت با وإن كان مسلم أخرج له ko da ita muslim ya fitar da hadisin wannan mutum fa ghairu muhtajjin bihi sai dai kuma ba a hujja da shi wa qala al-hafiz ibn hajar fi tahzibi al-imam al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin tahzib at-tahzib mujalladi na shida shafi na 393 yace wasaqahu al-ijli babban malami al-ijli ya ce wannan mutumin da ake takaddama akan shi amintacce ne wa inna ma akhraja lahu muslimun hadisan wahidan fil mut'a mutaba'a yace muslim ya fitar da hadisin shi kwaya daya game da harkar auren mutu'a kuma a matsayin mutaba'a ba a matsayin hujja ba wato muslim ya kawo hadisi sahihi sai ya rako wannan hadisin sahihi da hadisin wannan mutumin da ake takaddama a kan shi don haka a tsari muslim bai hujja da shi ba ina fatan mun gane ma'ana muslim ya yi fakin ne ya yi ciko da shi ne ciko ina fata an gane sai da haka ba da shi muslim ya hujja ba qultu sai shi malam samir ya ce ni ko sai nace lam ajid tawfiq al ijli ni ban gama inda aka ce din ijli ya ya ya, ya amince da shi ba wa laysa li abdul malik dhikrun fi siqat al ijli al batbu yace littafin as siqat na al imam al ijli wanda aka buga dai yace to ban ma ga sunan abdul malik din nan gaba daya ba wallahu a'lamu Allah shi fi sanin daidai ولكن قال الذهبي في الميزان سيدي الإمام الذهبي يا فدي أتكلم في شيء ميسونا ميزان الاعتدال في نقد الرجال لما أدل تافن لكو جمع لما حديثي سوري بتاع أكوي ونسا أقود فيكي سن إسروا akwai mutanen da an yi takaddama akan amintattu ne ko ba amintattu ba to me ce magana ingantacciya a kai shine sai al-imam az-zahabi ya rubuta littafi ya sa mishi mizanul i'tidal ma'auni na adalci shi na kadir rijal game da tantance malaman hadisi babban malami ibn hajar da ya zo sai ya wannan littafin ta'aliki sai sa mai lisanul miza to wannan malamin yanzu ai kun ji an yi takaddama da yake ko to ire-iren waɗannan shine in kana neman bayanin malaman da aka sha aka kwada aka fadi aka tashi akan su to sai ka tafi littafin miza mizanul i'tidal sai al-imam az-zahabi a mujalladi na biyu shafi na 654 yace sabuqun insha Allah wannan mutumin kirki ne in Allah ya so ba asa ibn ma'in faqat kadai dai ibn ma'in ya ainihin raunana shi to menene bambancin waɗancan maganganun da wannan kenan to to wannan shi ne ta haƙiƙi ma'ana in aka kai shi martaba ta fiƙa to bai kai fiƙa ba amma saduq ne to me bambancin fiƙa da saduq suka kamar shi ne mutumin da ya ci jarabawa tamanin bisa ɗari saduƙin kuma mutumin da ya ci jarabawa hamsin da biyar bisa ɗari ya ci ko bai ci ba ya ci saboda haka wannan mutum saduƙin ne in Allah ya to mutumin kirki ne kadai shi wancan ya raunata shi ne to raunata shi din nan da yanzu kai ko ka tashi tafiya bincike za ka tafi bincike ne akan cewa wannan raunata shi din da ya halhuwa jarhun mufassarin ya raunata shi ya kawo dalilin raunata shi ko bai kawo ba ina fatan mun gane amma dai tahqiqi yanzu ka ji magana mafi ita ce cewa wannan mutum saduq ne to duk mutumin da ya zama saduqun to isnadin da ya rawaito hasanun ne sai an samu wani isnadin ya karfafe shi sai ya zama sahihun li ghairihi amma yanzu a tsarin wannan maganar wannan mutumin saduqun ne to isnadin hadisin shi hasanun kenan don haka ga shi ainihin malam zai karantar da mu da za ka ji ainihin hadisi to yace an abdulmalik ibn rabi' ibn sabra daga abdulmalik dan rabi' dan sabra an abihi daga mahaifin shi mahaifin nashi shine ar-rabi'u dan sabra ko gashi a kasa yace huwa rabi'u ibn sabra ibn ma'bad al-juhani dan ma'bad al-juhani tabi'iyyun shi mahaifin wancan din da aka yi tantama akan shi tabi'i ne shi kuma madani dan asalin madina ba dan cirani ba madini dan asalin madina siqatu shi amintacce ne rawalahul jama'a fi al-bukhari duk malaman hadisi sun ruwaito mishi hadisai wato sun ruwaito hadisan shi in ban da bukhari akwai bambanci tsakanin malaman hadisi sun ruwaito hadisin wani da kuma cewa malaman hadisi sun ruwaito hadisi daga wani in aka ce daga wani shine kai tsaye da su da shi kenan sun rawaito hadisin shi ko in ka duba littattafan su zaka samu hadisan shi ko da su ba ɗaliban shi bane ta yi su ɗaliban ɗaliban ɗaliban shi ne wato suna da hadisin shi amma dai ba su suka rawaito kai tsaye ba idan malamai sun rawaito hadisin wannan mutum sai dai ainihin wato bukhari ne kadai bai rawaito ba to shi kuma ya ce an jaddihi ya karɓo daga ainihin wato kakan shi to jadduman a tsarin irin wannan shine jaddu abdulmalik don an ce an abdulmalik ibn rabi' daga abdulmalik dan rabi' shi kuma ibn sabra an abihi shi abdulmalik ya karɓo daga mahaifin shi ar-rabi'u shi kuma yace an jaddihi ai an jaddi abdulmalik shine sabra din ina fatan mun gane kana yace to gashi a mun tattauna wannan abin nan din nashi ashe ce kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace murus sabiya bis salati idza balaga sab'a sinina yace ko umarci ainihin wato yaro da yin sallah idan ya kai shekara bakwai wa fa idza balaga ashara sinina idan ko kai shekara goma in ya ki sabru bogo alaiha ku dake shi saboda ita sallah din yaro in ya kai shekara bakwai ake umarnin shi da sallah idan bai kai bakwai ba fa ba a cewa ya yi amma in ya ce zai ba a hana shi ka'idar kenan to wannan umarnin in ya kai shekara bakwai wajibi ne kai a kanka ka umarce shi saboda nassin qur'ani da sunna qur'ani ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da sallah kuma ka daure kai a kanta wannan shi ya wajabta maka da nassin qur'ani lallai ne dole ka ce ɗanka yayi sallah amma ka ji ka'idar sai ya kai shekara bakwai don haka wannan sunna ta rage wa wancan umarnin faɗi ɗanka ɗan shekara biyu ba za ka yi hujja da waccan nassi ka ce to ai dole tunda Allah ya ce wa amur ahlaka wa hadha min ahli a'a nassi ya ce sai in ya kai shekara bakwai nassin nan kuma yace ƙarara gashi in ya kai shekara bakwai to ko umarce shi to wannan umarnin kai gare ka dole ne ka ce yayi shi kuwa sallar da haƙƙin shi ba mustahabbi ce tarbiyya ce na fatar mai bani sai ce akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dauda da tirmidhi suka ainihin wato fitar da wannan hadisi kuma tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa gashi a ƙasa sai malam yace hasan wannan hadisi wato wannan isnadi kyakkyawa ne rawahu abu dauda abu dauda ya ruwaito shi wallahu lahu lafazin da kaji an kawo din na abu dauda ne a lambar hadisi ta dubu hudu da ɗari tara da casa'in wato ɗari hudu da casa'in da hudu wa tirmidhi tirmidhi na ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta ɗari hudu da bakwai wa fi ba'd naskh tirmidhi a wasu daga cikin ainihin wato bugu na tirmidhi to anan ina son ku rinka fahimtar yadda ake al'amuran nan don kun ga wannan kalmar mafiyancin mutane da suka karanta arba'in hadis sun haɗu da ita amma sai mutum ya kasa gane me ake nufi da wafi ba'adun naskhi tirmidhi ko nusakhi tirmidhi a wani bugu daga cikin bugun tirmidhi ko a wani kwafi daga cikin kwafin tirmidhi sai aka samu ya ce hasanin sahihun to yanzu kwafin ya sha bamban kenan a wani kwafin sai aka ga tirmidhi ya rubuta hasanin a wani kuma sai aka ga hasanin sahihun wannan yakan faru ne daga ɗaliban turmidi ɗalibin turmidi da ya zo ya koyi sunan turmidi da wuri farkon rayuwar turmidi mai yiwa turmidi a lokacin yana ganin hadisin hasanin ne don haka kawai sai ce mai haza hadisin hasanin wannan ɗalibi ya kife ya tafiya shi ya zo ya ci gaba da yada abin da ya ruwaito ba kuskure ba ne daidai ne ana nan wani ɗalibi ya zo daga baya imamin turmidi yana ganin wannan hadisin ya kai matsayin hadisi ingantacce sai turmidi sai ya kara da sahih wannan ɗalibin da ya zo daga baya shi ma ya koya malamin shi turmidi ya ce haza hadisin hasanin sahihun shi kuma ya tafi shi ma da haka zai tafi sai zama dukkan su ba wanda ya ƙarya amma dai akwai sabiki ne akwai lahiki akwai wanda ya zo da farko akwai wanda daga ƙarshe ya zo ko kun fahimta gaba ko kuma ya zama a farkon ne turmidi yake ganin hadisin hasanin ne sahihun daga baya kuma ya zo tantance cewa a hasanin ne dai kawai kun da al'amarin yakan faru yawwa to shine sai malam samir ya ce walahu wajibun in ya tabbata tirmidhi din ma ya ce hasanin sahihun kamar da yazo a wannan nuskar to akwai yadda za a fassara wannan din ma sai ya ce fal hadithu domin kuwa shi hadisin wa in kana hasanan isnadi ko da yake isnadin shi kyakkyawa ne illa annahu sahihul matni sai dai kuma matanin sahihi ne wallahu a'lamu Allah shi fi sani shikenan matsalar ta ƙare wato hadisi yana da hanyoyi biyu hanya ɗaya hasan ita ce turbi ya hukunta to akwai kuma wata hanyar yadda za ta zama sahihiya ko ta zama hasanin don haka sai a haɗa sai zama sahihun li ko kuma ya zama hadisin yana da isnadi hasan kuma yana da isnadi sahihi za ka zo ka ji ba da jima wannan ba menene tantancewa game da maganar insha Allah gata yace عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين الذي يتيو ainihin wato ku umarci ‘ya'yanku da yin sallah suna ‘yan shekara bakwai wa durbuhum ku buge su wa hum abna'u ashir sinina suna ‘yan shekara goma wa farriqu bainahum fil mabaji'i sannan a wurin kwanciya ku raba tsakanin su kakkurin kabarin su suna kwanciya a wuri guda a nan kwanciya a wuri guda ba wai a ɗaki guda ba za su iya kwana a ɗaki guda amma ka a haɗa yara guda biyu bayan sun kai shekara goma a haɗa su akan gado ɗaya ko kan katifa ɗaya amma a ɗaki guda babu laifi ina fata an gane don haka ma'ana fil mabaji shi ne a wurin kwanciya ba wai in kana da 'ya'ya goma to dole kai ɗaki goma ba ina fata an gane yawa gashi shi ne yake cewa akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi gashi a ƙasa sai malam yace hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito shi wa tarjamu wa tarjama li rijalihi inda al-hadisi raqam yace ainihin wato ko kuma wa tarjuma li rijalihi an yi tarihin mazajen wannan hadisi su wane ne su ne amr da shu'aibu daga mahaifin shi daga kakan shi an fitar da bayani a kai a ainihin wannan littafi a lamba ta 29 saboda wannan isnadin ma yana daga cikin isnadan da ke ruɗa mutane amr dan shu'aibu an abihi an jaddihi mun yi bayani a can bayan shafi na 17 insha Allah jama'ar musulmi kun ga wannan isnadin hasanin ne wancan hasanin ne don aka haɗa waɗannan su ne ake kira sahihun li to kun ga tsarin yadda ake karantar da ilimin jama'a in har kana son ka fahimci ilimi sai ka yi haƙuri yanzu duk wanda ake karantarwa irin wannan littafin kullum yana jin ana faɗin irin waɗannan abubuwan ya fara fahimta to shine sai a fara karantar da shi ilimin mustalahul hadisi amma rana tsaka mutum ya ɗauko littafin ilimin hadisi ya ce a koya mishi to ai bai san me za a koya mai ba tukuna kamar ka saka ɗan aji ɗaya makaranta ne kawai sai ka ce a fara karantar da shi famasi famasi tukunan mu iyaya ma zai turancin ma da za a faɗi wata kalmar aka zo wani laji laji din ma sai ka faɗin ta kana karantar da mutum littafin hadisi ka zo ka ce mai wannan hadisin ya inganta wannan bai inganta ba wannan bai inganta da yadda aka yi kwakwalwar shi tana kama rabi tana gaza fahimtar rabi a hankali a hankali sai ka ce to bari a saka maka littafin da zai koya maka yadda ake gane abin gaba daya ko kun fahimta gama Allah ya taimaka saboda haka in aka ce hadisi ya zo hasan sai shi wannan hadisin da ka hukunta hanyar da zo kyakkyawa ce to a tsarin ilimin hadisi ba sai kuma kai kwanciya ka kai bacci ba sai ka ce bari ka ga ko za ka samo wannan hadisin da wata hanya sai ka samo shi da wata hanya sai ita hanya ita ma sai ta zama hasan to in ka haɗa hasan da hasan to ya zama sahih kamar wannan 50% wannan 50% in ka haɗa shi ba ya zama 100% ba to ya zama sahihu idan ka samu wannan hasan kana nan sai kana bincike sai ka samu wani isnadi shi kuma sai zama ba'ifun ko mawdu'un ko munkarin to har yanzu kwaya ɗayan nan ne kake da shi kai a hannu ba za ka hada da wancan ba amma in kana tafiyar madadin ka samu ba'isi ko hasan sai ka samu wani kwakwara sahihi to yanzu sai ka ce wancan isnadin hasanin ne amma shi hadisin sahihi ne saboda yana da wani isnadin sahihi to irin wannan ka zo hukunci kai ma sai ka zama turmudin zamaninka sai ka ce hasanun sahihun ma'ana wannan hadisin yana da isnadi hasan yana da kuma sahih an fahimci wannan da kyau in kuwa shakka ta kama ka shin wannan isnadin da ka samu ya tabbata sahihun ko kuwa hasan ne kwaya ɗaya isnadi ɗaya ne sai ka hukunta shi ka tabbatar ya kai hasan amma ka fara tantama ko ya kai a ce sahih to anan ma za ka iya sawa hasanin sahihun ma'ana hasanin au sahihun ko dai kyakkyawa ne ko sahihi duk ana yin haka a cikin ilimi Allah ya taimaka to shi ne sai ma ya ce wa huwa shahidun lil hadisi sabiq wannan hadisin ka ga zai shaida hadisin da ya gabata ina fata an gamu dan haka hadisin da ya gabata din nan wato hadisi ne wanda yake kaga malam ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake sahihul matn to sahihul matn yana da isnadai guda biyu hasan shi da kowane isnadi daya hasan hasan ya zama sahihun li ghairihi kenan Allah ya taimaka to jama'a wannan hadisi yana dauke da babban sako shine sako game da tarbiyyar ɗaya akan addini da rayuwa shi ilimi yadda ake gina shi ilimi baya karantar da kai komai in ba haka ba da qur'anin sai zama kamar jirgin sama goma kuma duk da haka da ba zai gamsar ba amma ilimi yana maka shimfiɗa ne kai sai ka zo ka karanta sai ka haɓaka shi yanzu wannan hadisi ya karantar da tarbiyyar 'ya'ya gaba ɗaya cewa 'ya'ya ana tarbiyyar su ne wajen ibada da wajen ɗabi'a don haka kar ya zama kai kana ta koya musu ibada amma ba ka koya musu ɗabi'a wannan ya nuna kenan duk wanda Allah ya bashi ɗa ko ɗaya maza ne ko mata ko duka to akwai aiki a kanka kai ne za ka rinka zama na ƙarshen bacci kai za ka rinka zama kuma na farkon tashi na ƙarshen bacci ne ma'anar shi shi ne sai kowa ya kwanta sai kuma ka kewayo kana dubawa wani ya rubda ciki sai ka ce gyara ba haka ake yi ba wani ya har da kafar shi ya tashi daga shimfiɗar shi ya koma ta wani sai ka janye shi ka koma da shi wani ya kwanta bai yi addu'a ba sai ka ce kai ba kai addu'a ba yi addu'a wani bai yi kaza ba gyara wani yi kaza gyara wani kaza gyara can sai ka ga wasu kunshin kaya a daidai kan wani ne wannan sai ka ga kayan wasa ne na ne waɗannan za su shigantar da shi da karatu sai ka kwashe su don haka aiki ne wurjanjan a kanka na fata an gano idan kika zo cin abinci sai ka sa ido yaya suke cin abinci wani da yi bismillah ba don haka in mata biyu kake da su ko uku ko hudu raba musu aiki yanzu magana kishi da fasafe da su ake a gyara gidan ke wanke kina girki eh to sadda kike girkin nan in kika kwashe wanke ta kai musu abincin sai ta zauna da bulala a gaban su wani yana ci yana rawa fm yana rawa kada bai ji a fm sai a dan tsula mishi zauna ba haka ake yi ba wani da hagu ya fara sai a ce ba haka ake ba wani yana ci a tsaye duk haka har sai sun ɗauki hannu tukuna sannan za a kyale su kuma duk in kana son tarbiyyar ta gyaru shine ka matsa ƴaƴanka na fari tarbiyyar ta gyaru to waɗanda suka biyo baya za ka samu sauki amma in kai sakaci to abin da yake faruwa ɗan fari saboda an zo ana ɗauke shi na ɗaya kenan na biyu ana jin kunyar shi wannan shi yasa sau da dama yake lalacewa to illa ta uku kuma ba sabon ba da shi uban da ita uwar duk ba su iya abin ba don ba su faɗa ba yanzu ne wazo don haka ba su san maya ba su sarrafa shi su koyi ya mai ya kamata ba don haka sai don shi dole na ɗaya kenan na biyu in masu kunya ne a al'adar su na jin kunya ƴaƴan fari wannan kunya sai ta sa sai su kasa nuna mishi wasu abubuwa na uku idan masu tsananin soyayya ne to gaba ɗaya soyayyar da yake wa matar sai tare sai ta dawo kan ɗan soyayyar da take mishi sai ta tare sai ta dawo shi kenan sai ya zama ana lallaba shi gaba daya to sai shagwabe to in ya shagwabe to sauran in suka taso sai a sha wahala da su to wannan kun ga na fito muku da asalin matsalar da ke lalata gida shine abubuwan nan guda uku in suka lalatar da dan fari to sauran ma in ba a yi da gaske ba to sai su lalace ina fatar an gane to wannan ya nuna mana lallai dole ne mu sa kula kwarai da gaske game da tarbiyyar ƴaƴa game da ibada sahabbai sun ce suna koya wa ƴaƴansu azumi tun suna ƴan ƙanana azumin nafila ma ba wai azumin farilla ba shine azumin ashura idan yaro ya ji yunwa sai a ɗauki ƴar bebi a bashi a tafi da shi masallaci har a shagaltar da shi sai ya saba anan ana tarbiyyar shi akan ne akan ibada don haka sai da ya taso ya saba da azumin tun yana karami a watan azumi da ake azumi ashirin da tara ko talatin sai ka yaro dan karami ya yi azumi sha biyar ko ya yi sha takwas ko ya yi ashirin da uku to in ya girma ba zai juya ba to amma in aka shagwaɓa shi ba a tarbiyyantar da shi ba sai da ya kai shekara ashirin da biyar sannan a ce zai fara azumi sai ka ga ya kasa in haka matsa sai ce shi bai saba yi a gidansu ba kuma mun fahimci wannan mutum to sannan ɗabi'u dole ne ku sa ido sosai game da ɗabi'u na yara akwai babbar hikima da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana da ya tashi ta ibada sai haɗa ta da kuma magana ta rayuwa ita ce social aspect na rayuwa tsarin rayuwa akwai yara da yawa in suka taso tarbiyyar su tana ɓaci wajen abin da ya shafi ire-iren waɗannan abubuwan wani yaron da aka gan shi ɗan shekara shida sai da kullum yana tada gindin shi wata yarinya kullum sai ka ganta yan shekara biyar tana sa yatsa tana kwakula farjinta to duk waɗannan abubuwan in kana da ya'ya sai ka sa ido kwarai da gaske a kansu in ba haka ba kafin ka aure sai daga sun girma a lalace ina fatan mun gamu to don haka ka aifakaci Allah ya taimake mu عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالدينار aisha allah ya kara mata yarda ta ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yaqbalu allah salata ha'idin illa bi dimarin allah baya karban sallar balagaggiyar mace sai da lullubi sai da hijabi sai da himari qala sai ce akhrajahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma yace hadisi ne kyakkyawa ka'ida kenan jama'a duk yadda mace ta sanya doguwar riga ta rufe jikinta sai kuma ta ko lulluɓi daga sama wanda zai zubo sannan Allah zai karɓi sallarta Allah baya karɓar sallar mace matuƙar ta balaga sai ta lulluɓe jikinta a sha ƙasa yake sahihu wannan hadisi ingantacce ne rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito shi lamba ta 377 wa aidan abu dawud abu dawud ma ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 641 وابن ماجه ابن ماجه لما تدري شنو بهم سند بيار وفي بعض نسخ الترمذي او نجد من الترمذي في اكتي جواب الرواية تكي لا تقبل الصلاة حائض باء كربان صلر بلغجي أمتي كذا أما أتكي وفي رواية في أكتي ألا باء كربي أنا أقول أكتي باء كربي ومعنى الحائض يتكي لأكتي الحائض المرأة البالغ بلغجي أمتي يعني إذا خابت wato in ta fara haila to amma wannan sifa ba sifa ce ta kayyade ta da cewa in ta balaga sai ta fara haila ba akwai matar da ta balaga amma ba ta fara haila ba don haka ake so a gane waɗannan abubuwa ne alamomin balaga akwai da za ta daɗe da balaga ba ta fara haila ba nono kuma ya tsoro mata nono alama ce ta balaga ina fatar mun gane to amma me yasa ya ta'abiri da cewa idza habat saboda ya zama galibi da halayen balaga na mata shi ne haila wata kafin nono ya tsiro mata ta balaga amma kuma akwai matan da sukan balaga nono ya fito musu halin kuma bayan watanni ko bayan shekaru sai kaga kuma sun fara haila ina fatar mun gani Allah ya taimaka عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أنس بن مالك الله تعالى مش يرضائك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah inni la asma'u buka as-sabi nakan ji kukan yaro wa ana fi salati ina cikin sallah ma'ana annabi yana cikin linanci sai ji wani yaro da uwar shi ta zo da shi sallar jam'i ya kandare da kuka yace to in ji haka fa ukhaffifu sai in sauƙaƙa ita sallar in takaita ta daga tsawaitawa da nake nufin ni me yasa sai yace makhafata an tuftatana ummuhu saboda ainihin tsoron kada uwar shi ta ainihin fitilo ko ta damu ko ta shiga fitina yake akhrajahu at-Tirmidhi Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun kuma yake hadisi ne kyakkyawa ingantacce ba sha kasa sai malam Samir ya ce sahihun wannan hadisi ainihin wato sahihi ne a kafin nan tukuna sai da ya fassara waccan kalmar da yake tuftatana din nan yake qala al-allamatu Ahmad Shakir rahimahullah babban malami Ahmad Shakir Allah ya ji dan shi yake tuffatamu din nan da aka ce tuffatamu mabniyun lima lam yusanna fa'iluhu an gina shi ne akan na'ibul fa'il ne ma'ana don kada ya zama an damu uwar shi an fitini uwar shi sai ce ya taftatinu kuma ana iya karanta shi da taftatinu bilbina ilil fa'il shi kuma ya zama an fito da fa'ilin kenan makafata an taftatuna ummuhu don kada uwar ta damu a can don kai ya zama an damu uwar shi an matsa wa uwar an kuntata mata sai ce wa huwa sahihun aidan wannan ma daidai ne a larabci qala fil lisan ga abin da yazo a cikin littafin lisanul arab wanda al-imam ibn manzur al-ifriqi ya rubuta wannan littafi yana daga cikin tafkoki na harshen larabci wanda kamus ne na larabci yana kokarin fassara kalmomin larabci musamman kuma waɗanda suka zo a addini yana ba su muhimmanci kwarai da gaske littafi ne ingantacce ya ce wa hakan azhari ne an ibn shumailin al-imam al-azhari ya ba da labari cewa daga ibn shumailin iftatana rajulu yaftitina a larabci ana iya cewa iftatana rajulu mutumin ya shiga fitina yaftitina ana kuma iya cewa an fitine shi لغتان دي waɗannan nau'i guda biyu din sun tabbata a cikin harshen larabci qala sai yace wa hadha sahihun fadin haka din duka daidai ne wa fi riwayatul bukhari sai malam yace amma a cikin riwayar bukhari cewa akai an tuftana ba an tuftatana ba kuma an tuftana innahu وفي نسخة أبي ذر أما أتكلم نسخة أبي ذر إسمها نسخة يد بخاري ويرد تلتاف في جماعة an ce lokacin da yake karantar da littafin ɗalibai kamar dubu suna taruwa a lokaci guda wajen ɗaukar karatu to daga cikinsu akwai abu barri ba abu barri sahabi ba akwai almustanli akwai karimatu wata mace ce kwaya ɗaya akwai abul wakati akwai kushmai hani ɗalibai ne dai da yawa amma waɗannan da na faɗi su suka fi shahara to a cikin riwayar a cikin nuskar kwafin bukhari wanda abu barri ya rawaito ba abu barri sahabi ba fa من البخاري daga cikin yace an yaftina ummahu an yaftina ummahu makafata an yaftina ummahu annabi yace sai sauƙaƙa sallar saboda kada dan ya damu uwarshi kaji kuma wannan nukar sai yace wa kullu zalika sahihun Ahmad Zakir yace duk wannan daidai ne kun gani in za ku zama malaman hadisi ku yi kokari ku kware da larabci don akwai matsalar da za a zo to yanzu matsalar ba matsala ce ta matsala ba kanikanci ne na larabci ana so ka fahimce shi tukun Allah ya taimaka wannan hadisi yana nuna irin rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda wannan hadisi yake tabbatar da cewa ya halatta kenan a zo da yara ƙanana masallaci mashamama waɗanda suke goye a baya ko waɗanda ake taho da su to daga nan zaka gane rashin ingancin wani hadisi da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito cewa aka ce annabi ya ce ku nesanta masallatan ku daga yara wannan hadisin bai tabbata da jama'a yara ya halatta su zo masallaci su yi sallah su zo masallaci su koyi karatun alqur'ani su zo masallaci su koyi ibada in ma ya kama yara su zo masallaci su kwana ko a mai da masallaci wurin koyar da su wasu al'amura daga cikin al'amura na jihadi da makamantansu duk ya tabbata wannan a cikin addinin musulunci Allah ya taimaka to dangane da takarijin hadisin kuma malam yake sahihin wannan hadisi sahihi ne rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi a lamba ta 376 qultu sai ni samir na cewa huwa fil bukhari hadisin ma yana cikin sahih bukhari lamba ta 710 wa muslim muslim ya rawaito hadisin a lamba ta 470 min hadisi anas a cikin hadisin anas ya rawaito عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي إني لأدخل في الصلاة لكن شبه صلى fa'uridu italataha ina nufin in tsawaita wannan sallah fa asma ubuka asabu sai in ji kukan yaro fa ata zawwazu sai in takaita ita sallar a cikin riwayar muslim shi yasa malam ya sa nunin ma'ana a cikin riwayar muslim kuwa fa ukhassifu sai in sauƙaƙa sallar bima a'lamu min shiddati yajibu ilmihi min buka'ihi saboda yadda na san irin ciwon da uwa take ji idan ɗan yana kuka ba ta da yadda ba ta da shi jama'a manzon Allah yana da rahama ko da rahama ai manzon Allah ba na wai yana da rahama ba shi kansa rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin zuwan manzon Allah ma rahama ce rahama ce a tauhidi rahama ce a ibada rahama ce a siyasa rahama ce a rayuwa rahama ce a tattali sai ma'ana duniya gaba ɗaya tana cikin baƙin jahilci da ɓata da zalunci da magudanci da kafirci da kama karya da ta'addanci sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu yadanci da ƙaryanci da ƙarya da yaudara da cin haram da rashin fasaha zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo duk wata rahama duk wani alheri yanzu in ba manzon Allah ba yaya akan yaro dan karami zai takaita abin da ya fi jin daɗi ya ce a duniya babu abin da ke kwantar mai da hankali irin sallah in ya shiga rikicin damuwa da matsala sai ce a rahina bi haya bilal kira mana sallah bilal a tashi a yi sallah duk da manzon Allah ya shiga sallah yake sai ji hankalin shi ya kwanta haka yace wa ju'ilat qurrata aini fi salah yace kwanciyar hankali na gaba ɗaya tana cikin sallah in manzon Allah ya shiga sallah sai ji hankalin shi ya kwanta amma kaga saboda shugabanci na gari sai ya haƙura da abin da yake jin daɗi saboda wani yaro da yake tsandara kuka yanzu haka kukan ma na fitina ne akwai kuka na fitina ba yunwa ba kishi ba komai uwar ce bai so ya ganta a tsaye so yake dole ya ga ta zauna da ta zauna sai ya shiru da ta miƙe fa sai ya fashe da kuka amma saboda abin da yaro karami yake so manzon Allah ya hana kanshi abin da yake so da manzon Allah ne shugaban ƙasar mu a Najeriya da mun ji daɗi 'yan Najeriya da shi ne da mun ji daɗi sai dai kai ce sai muka yi rashin sa'a ce domin mutumin da yake da rahama irin wannan aka ce man fetur da kuɗin gyaɗa da auduga suna hannun shi ina zai ci mutumin da ya idar da sallah ya tashi ya zabura ya sheƙa gida da gudu ya fito sai fito da wani ɗan guntun zinare sahabban hankalinsa ya tashi lafiya daga yin sallah annabi ya fice zambar sai da shi ya dawo lafiya sai ce wani zinare ne aka kawo muku sadaka a raba muku kafin a yi sallar nan shine ina cikin sallah sai na tuna shine yanzu ne marmaza na ɗauko shi na kawo muku don kada ya hana ni shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a mun manzo Allah bai shiga aljanna ba fa to sai dai a fasa gaba daya sai dai a fasa gaba daya don dama yace shi zai je ya kwankwasa a ce waye sai ce Muhammad sai mala'ikan da ke gadi sai ce dama kai aka ce in ba kai ba ka in bude ina ma'ana haka in manzo Allah bai shiga ba ba wanda zai shiga guntun zinare ya ce in ya ci na zalunci na sadaka sai ya hana shi shiga aljanna yanzu wannan guntun zinare in ya ci kenan zai jawo duk duniya da lahira bala'i kenan kuma don haka ko da ba manzon Allah ne shugaban kasar mu a Najeriya ba misali to amma ina masu bin addinin da manzon Allah ya zo da shi shine hikimar magana ta idan da gaske ne ya kamata a same su da halaye irin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane amma jama'a kafirai suna sata dukiyar gwamnati suna zalunci suna danniya suna kashe mutane don su ainihin mallake dukiyar ƙasarsu Mobutu Sese Seko shugaban ƙasar Zaya Congo da abin nan sai da ya sace kudin kasar kaka sai zuba aljihun shi sai kasar ta zo tana rance a wurin shi kuma mabutu sai sai ko duka ya sace kudin gaba ɗaya shi ko kwano ma bai bari ba globalforum.com wani fage ne na labarai keke da keke akan intanet suka ba da labari cewa daga 1960 da najeriya ta samu yanci zuwa bara shugabannin najeriya sun sace dala amerika biliyan 380 dala amerika ba naira ba biliyan 380 wannan lissafin sai kwakuleta ba dai kwakwalwar ɗan kasuwa ba naira nawa ce kowace dala amerika kwaya ɗaya ita ce naira nawa ta najeriya naira goma sha uku eh naira ɗari da talatin naira ɗari da talatin to idan kuka dubi wannan lissafin jama'a waɗannan kuɗin sun ishi ɗan najeriya mai son yin makaranta ya je makaranta mai son noma ya je ya yi irin noman da yake so mai makaranta irin wadda yake so ɗan kasuwa irin jalin da yake so a ɗiba a bashi kowane ɗan najeriya za a dubi me matsalar ka kai da waɗannan kuɗin kawai banda waɗanda suka rage waɗannan waɗanda aka sace ne sun isa su biya wa kowane ɗan najeriya wannan shine statistic keke da keken da aka bincika na adadin wannan kuɗin kowane ɗan najeriya ya zauna ya faɗi me matsalar shi wani ya ce gida yake so da mota da handset nawa ne zai maka wannan dubu kaza a ɗiba kowa kai ne kake so yake shi abin da yake so tanki zai wa gidan shi wannan fa mata yake so ya ƙara wannan fa so yake sa kaza wannan fa kaza yake so kowa ya faɗi matsalar shi gaba ɗaya waɗannan kuɗin za su biya waɗannan kuma waɗanda aka sace ne banda waɗanda aka kuma wannan rahoton shugaban efcc muhuri ba da shi ya ba da shi globalforum.com ya jama'ar musulmi ina musulunci ina musulmi ina adalci malamanmu da muke da su a saudi arabia da wasu kasashe in an je an haɗu takaddama suke da mu suna ganin cewa mu masu kuɗi ne don ne duk duniya ba inda ake hajji irin najeriya duk duniya me fasara wannan magana shine duk shekara dan yan Najeriya ne ake jin su suna Allah ya isa ba a basu sun je ba duk shekara sai mun yawa kuma duk shekara tun daga sadda aka fara biyan kudin jirgi ana tafiya hajji a Najeriya duk shekara ta ke karawa ake amma kuma duk shekara sai yan Najeriya sun yawa sai an ji su suna cewa Allah ya isa ba su yace ba saboda ba su su je ba sai wani malami yake tambaya ta bana a hajji wai kyauta suke zuwa ne nace kowa da kuɗin shi to da kuɗin su nace sun yawa ne yace kuna da kuɗi sannan na biyu duk duniya babu masu siyan tsaraba irin mu tsarabar mu kawai ita ce tsarabar kasashe biyar wadda ake zubarwa a jidda wani lokacin kasashe biyar na alhazansu tsarabar su in ka tattara su gaba ɗaya to tsarabar mu da ake tare mu kafin mu shiga jirgi a ce wannan ta yawa rage jaka in ka tattara wannan da aka rarrage mana za a je a zubar to ita ce tsarabar kasashe biyar na musulmi wasu bangarorin don wani bayan ya cika dila hamsin dila hamsin ya zo zai shiga jirgin kuma sai ya ɗaura wani a ciki ya yi wani a baya ya yi wani a gaba haka ya yi sannan ya ɗaura wani a kafaɗa haka sai da ya to haka kamar ɗan sama jannatin Allah a Najeriya kawai za ka ga haka to kullum sai malaman nan sai su ce kyauta suke siye ba kyauta suke siye ba sannan duk shagon da ke makka ko madina ko jidda ka je ka gani yan najeriya suka fi cika shi kuma siye suke yi to amma fa wai a haka a talauce ne ma mu yan najeriya mu mun san bala'in da muke ciki a haka su kuma can a saudiya ne ma gani suke waɗannan mutanen masu kuɗi ne to ban allah da an sakan mana mara dan saudiya sai dai nuna mana karama ta addu'a da annabi muhammadu da annabi ibrahim suka yi musu kawai amma da watan da da kuɗi dai da ba haka ba a najeriya ne aka taɓa yin odoji kawai odojin nan kuɗi ne suka yi wa ƙasar yawa aka rasa ya za a yi da su sai aka je aka biya wa wata ƙasar waje kuɗin albashin shekara biyar kuɗin an rasa ya za a yi da su aka je wata ƙasa aka ce an taimake ku albashin ku na bana nawa ne suka ce miliyan kaza sai aka ce to an biya muku na shekara biyar an ba ku kyauta an rasa ya za a yi da su a nan gida sannan aka zo nan aka rinka dangazawa yan najeriya to chief aikin ogan da ya wannan aiki shine odoji shi yasa aka sa wannan tukukin odoji nan ma'aikatan railway ma'aikatan kaza ma'aikatan kaza nan suka rinka yakin daga kuɗi mana lokacin yan su ne biyar biyar nan sai ga mutum ya ɗibo tari ya fito yana doro haka a nan muciya haka ya ci odoji ina fata an gane Allah ya shirya da ni to yace wasiyaqu lil bukhari wannan ainihin wato lafazin da kaji na bukhari ne to ya kamata a samu rahama daga ainihin shugabanni waɗanda suke danganta kansu ga addinin musulunci da annabi ya zo da shi Allah ya taimaka عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أبو هريرة يتي دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي يتي وان دي يرسك ركعة دي دقى صلى قوة صلى تيتو يرسك ونن صلى أبن دا يكي نفي دي يرسك ونن صلى ma'ana ya samu ladan jam'i sannan ya samu ladan da ake samu na wannan sallah sai dai kawai ya ci ko abin da ya rage mishi na fata an gane amma wannan hukuncin akwai istisna'i akan shi idan sallah ce ta tarawihi ko sallar witri in ka riske raka'a ɗaya rak daga cikinta to in ka so in liman ya sallama kai ma sai kai sallama sai dai ba za ka samu yawan lada da su suka samu ba misali liman ya yi raka'a goma sha ɗaya kana zuwa sai ka zo ta ɗayan ta ƙarshe sai ka kabbarta da ka kabbarta liman ya idar da sallah raka'a goma sha ɗaya kai kuma taka ɗaya ce yana yin sallama kai ma sai kai sallama sallar ka ta yi tunda nafila ce ta dare ce kai kayi ɗaya kenan liman ya yi sha ɗaya adrakta salata kamilatan sai dai baka da ladan sauran raka'o'i ina fata an gani kashi a ƙasa yake rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 580 wa muslim muslim a lamba ta 607 da lamba ta 161 wani muslimin fi riwayatin muslim kuma yana da wata riwaya da yake cewa faqad adraka salata kullaha to ya riski sallar gaba dayanta ma'ana ya riski sallar gaba dayanta shine ya samu ladan sallar gaba daya an gane wannan da kyau dan yana magana akan falalar samun jami'i din ne wa fi lafzin a cikin wani lafazi na wannan hadisi ma'al imami cewa man adraka raka'atan min as-salati ma'al imami wanda ya riske raka'a ɗaya na daga cikin sallah tare da liman gashi ma yace hadha lafzu li muslimi wannan lafazin na muslim ne a lamba ta ɗari shida da bakwai da lamba ta ainihin ɗari shida ɗari ɗaya da sittin da biyu to jama'a kun ji cewa ma al'imami ɗin nan kuma ya kawo wata ƙa'ida kenan mutum ne sai ka zo sallah sai ka samu wani masbuki liman ya sake shi yana ciko rakawo'in da suka kubuce mishi ko ya halatta ka bi shi sallah a wannan halin ya halatta a shar'ance sai ka kabbarta sallah sai ka bi shi to yanzu abin da ake cewa ko kana da ladan asalin waccan sallar da aka gama da jam'i a'a domin wannan ƙaidin cewa ma'al imami ya ƙayyade kenan wannan fadilar da ake maganar samu to baka same ta tare da liman ba tunda ya ce ma'al imami ina fatan mun gane to idan baka samu wannan ba jin wannan da kai to me fa'idar shi kenan ya nuna wani jam'in ne kenan kuka kulla to idan wani jam'in ne kuma kuka kulla anas ya ce sahabbai in suka zo masallaci suka samu an yi sallah sai su yi sallar su ɗai ɗai ɗai ɗai dan haka kenan ko da wancan ba a cewa sallar ka ta ɓaci amma abin da ya fi shine sadda ka zo ka samu liman ya yi sallama sai ka kabbarta sallar ka kai kai kadai na fata an gane na na hasanul basri ko na ce anas eh hasanul basri Allah ya taimaka to ba shi yace wa fi lafzin a wani lafazi idza adraka ahadukum sajadatan min salati al-asr idan ɗayan ku ya riski sajada wato raka'a ɗaya a sallar la'asar qabla an taghruba shamsu kafin rana ta faɗi falyutimma salata to ya cika sallar shi kafin rana ta faɗi sai ka samu raka'a ɗaya to ka samu sallah a lokaci sai ka ci ko sauran sallah wa idza adraka raka'atan min salati subh qabla an taqlu ash-shamsu falyutimma salatahu idan kuma ya riski ainihin wato raka'a ɗaya daga cikin sallah asuba kafin rana ta dinno to ya cika sallar shi cewa ya cika sallar shi ya nuna kenan ya samu sallar a lokaci tunda ya yi kokarin ya afkar da raka'a ɗaya akalla kafin wannan rana ta faɗi متفق عليه بخاري ومسلم رويت وانا حديثي واشيتي رواه البخاري بخاري رويت وانا حديثي واللفظ له لفظ الناشني علم لا تدري بيرد حمسين بشدة ومسلم مسلم علم لا تدري شدة بتقص الله مدعوك كن سركي تيمكا سيما لن يتي وسجدة إن السجدة دعكتي يعني ركعة معنى السجدة أنا الركعة كما في الرواية السابقة كما يدعو أينه الرواية دتجباتك ومن أدرك ركعة من الصلاة وهي رواية مسلم كما وانا رواية ما تمسلم رواية مسلم آوات رواية رواية وتوشيوا إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر kaga fa'idar haɗa riwayoyi kenan in ba haka ba anan sai ka ce sai in ya samu hadda sujuda a raka'atan na'am alaikum assalam na'am eh na'am a in ka samu jama'a ta biyu tana sallah abin da ya fi falala shine ka bi sallar ka kai kadai akwai ta'abiki mai tsawo da malam samir ya ɗauko mana wanda ina fatan kafin nan da ainihin zuwa jibir za mu karatun wannan littafi za mu ainihin same shi in Allah so ina fatan sai in yi muku photocopy tun da babu anan naku in Allah so sai a je sai a yi wanda za ku ga za ku gamsasshen bayani na bahasin da Sheikh Ahmad Shakir yayi akan ainihin wannan matsala sannan kuma zan zo muku da wasu tafai waɗanda za ku ƙara gamsuwa a musulunci jama'a babu maimaita jam'i bayan an idar da ainihin jam'i da asali ratibin limami yake yi to in mun zo duk zamu sauran bayanan mas'alolin insha Allah ta'ala Allah ya taimaka to an jabir bin yazid ibn al-aswad daga jabir dan yazid dan al-aswad gashi malam yace tabi'i thiqa tabi'i ne wannan amintacce wa faqahu an-nasa'i wa ibn hibban nasa'i da ibnu hibban sun ce amintacce ne warawa lahu ashabu sunan kuma malamai masu littattafai a sunan sunan ne abi dauda sunan nasa'i sunan tirmidhi da makamantansu duk sun ruwaito hadisin wannan malami su ibnu maja sai dai ibnu maja shi bai ruwaito mishi hadisi ba to shi jabiru dan yazid dan aswad din tabi'i ne yace an abihi daga mahaifin shi yazid dan aswad annahu sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa gulamun shabbun shi mahaifin na jabir din wato yazidu dan aswad yace yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana yaro matashi falamma salla da annabi ya gama sallar shi idza rajulan lam yusalliya fi nahiyatil masjid sai ga wasu mutane guda biyu su a can gefen masallaci ba su ainihin yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fada'ahu ma sai annabi ya kiraye su fajja'a bihima sai annabi ya kiraye su ko to fada'a bihima ko fada'ahuma fada'a bihima to sai ya sa aka kiraye su abin da ya sa na tsaya an yi wannan bayanin kenan kamar yadda Allah a cikin alkur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum Allah bai ce wamsahu ru'usakum ba cewa da yawan sahu biyu usikum wannan ba'un din tana nuna to ba haka kawai ake shafar kai ba sai da ruwa ku shafa wa kanku ruwa shine wamsahu bi ru'usikum nan da yace fada'a bihima sai ka ce sai yasa aka kira su faji'a bihima kaga sai riwaya gaba bayanin gaba sai fassara sai aka zo da su tur'adu fara'isuhuma gaban su yana faduwa kaji Hausa kenan fara'is shine naman da ke nan dama da hagu wanda yake tsakanin shi ne zuciya take an gane shine fara'is to sai kaga kaga Hausa ko sai gaban su yana faduwa gaban su a wata Hausa kuma in aka ce gaba me ake nufi azzakari ko farji to kaga Hausa ba dabo ba faji abihima tur'abu fara'isuhuma sai ainihin aka zo da su gaban su na faduwa faqala sai annabi yace da su ma mana akuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku ku yi sallah tare da mu jama'a kun ji yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam su sun tsorata yau kan su sun shiga uku amma sun hujjar su shi da me ya sun yi sallah a unguwarsu an ce akwai wa'azi ko karatu ko sun zo da tambaya ko sun zo da matsala sai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yi sallah kun fahimta jama'a sai suka ce to na yana sallah yawa yana sallah sai suka jage shi suka tsaya da aka idar da sallah a ganin shi shi ba su yi sallah tare da su ba haka sai ya faɗa ya ce a zo da su da aka zo da su sai ce me ya hana ku bai hau cewa to yanzu ku dama ba ku bin da sallah ko to kun kafirta a'a sai ce ma mana a kuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yin sallah tare da mu kala sai suka ce qad sallaina fi rihalina mun yi sallah ne a gidajenmu abin da suke nufi da rihalu a nan anguwanmu a anguwanmu muka yi sallah kala sai annabi yace mai kala sai mai riwaya shi ainihin wato yazid dan aswad yace fa kala sai annabi yace musu la tafa'alu to kar ku sake yin haka me yake nufi kar ku sake yin haka kar ku sake sallah a anguwanku a'a idan salla ahadukum fi rahalihi idan ɗayan ku yayi salla a anguwarsu ko a gidan shi summa adraka al-imama sai ya zo ya riski liman falyusalli ma'ahu to ya shiga ya bi limamin salla yayi salla tare da shi fa inna halahu nafila wannan sallar da ya to ta zama ƙari gare shi ta zama nafila to wannan hadisin ya karantar da mu daga ciki shine in kana shugabancin mutane kakkai saurin zartar da hukunci akan abin da kaga sun yi ba daidai ba ka bincike su su kuma a ka'ida ta biyayya shugabanci ana son su da su faɗi gaskiya kar su yi ƙarya don kare kansu su faɗi gaskiya na fata an gane idan suka faɗi gaskiya idan akwai abin da ya dace su yi sai ka nuna musu kamar nan asalin abin da suka yi ba laifi bane laifi da zaka ce kabira amma a'a sun yi asarar wani lokaci a banza wannan tsayawar da suka yi suna jiran masallata da sun shiga sallah azhar ce sai suka samu raka'a biyu daga ciki sai su sallama ta zama musu nafila a sai suka samu sallah azhar ce sai suka samu raka'a uku daga ciki sai su tashi su ci ko daya ta zama musu sallah azhar nafila a nan annabi yana nuna muhimmancin amfani da lokaci shine karka bai wani lokaci ya tafi a banza kaga wannan shine time management musulunci shi yake da time management ta lokaci amfani da lokaci don cin wata moriya waccan tsayawar da kai kai dai ba ka ce kallon masallata ko jiran masallata ibada ba ce ko to me kake yi ba abin da kake yi a tasbihi ka tsaya yi tun da kaga suna sallah kana jiran su shigo ka yi tasbihin a sallah ya fi karatun qur'ani kake shigo ka yi karatun alqur'ani na sallah ya fi ina fata an gane to shine sai yace kar ku sake yin haka don ba yadda za ku shine malai yace akhrajahu abu dauda wan nasa'i wa tirmidhi abu dauda da nasa'i da tirmidhi suka fitar da wannan hadisi wa qala sun shi ainihin tirmidhi yace hadisin hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce jama'a kun ji wannan to walaikun salam ina zuwa tukuna ga wata matsala wannan matsalar ta nuna ashe akwai masallatai banda masallacin annabi a zamanin annabi a cikin anguwannin madina kenan domin wannan ba yana nuna sun yi sallah ne a cikin gidansu ba a'a rihalu da suka ce anguwanninsu to haka ne akwai wasu masallatai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin anguwannin da ke madina akwai wasu masallatai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin anguwannin da ke makka amma ina son kasancewa yin sallah a waɗannan masallatan ba ta kai darajar yin sallah a cikin masallacin ka'aba ba ko a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan masallatan yin sallah a cikinsu daidai yake da yin sallah a wani masallaci ko ina ne a kowace ƙasa don haka ku fahimci me ake nufi da masjidul haram masjidul haram ya sha bamban da alharam alharam ƙasar da allah maɗaukakin sarki ya kewaye ta ya nuna wannan ƙasa ce mai tsarki bai halatta a yi kaza cikinta ba bai halatta a yi kaza cikinta ba daga cikin abubuwan da sun halatta a yi a wani wuri misali ya halatta ko ina ka je ka yi ciyawa ko ka ɗibi shuci ko makamantan haka amma a makka ko madina haka bai halatta ba farauta a maka ko madina bata halatta ba to idan kun fahimci wannan haramcin da ainihin ake magana wato haramci ne na daraja garin to masjidul haram masallacin ka'aba shine yake da darajar da ake faɗi masallacin annabi shi yake da darajar da ake faɗi abin da yasa wasu mun ji su suna ba da fatawa akan cewa ka iya tsayawa ko ina ka yi sallah saboda yin sallar a ko ina a cikin garin makka daidai take da yin sallah a masallacin ka'aba a ba daidai ba ne ya halatta dai a samu wasu masallatai a makka a cikin garin makka a anguwannin makka kuma ya halatta ka zauna ka yi sallah a cikinsu amma ka sani in kana son falalan nan da aka faɗi to sai ka zo masjidul haram ba a haram ɗin ba ya kamata a bambance ko kun fahimta jama'a kamar nan ƙasar zazzau akwai bambanci tsakanin zazzau da zaria akwai bambanci tsakanin garin kaduna da jihar kaduna kafancan jihar kaduna ce makarfi jihar kaduna ce amma makarfi ba garin kaduna ba ce kafancan ba garin kaduna ba ce saboda haka masallacin ka'aba shine masjidul haram kuma yana ƙasar haram amma sauran anguwanni kamar nakasa kwankariya misala waɗannan anguwanni ne da ke cikin haram amma masallatansu ba masajidul haram ba ne ya kamata mu bambanci ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in kun gane wannan ashe in ka je aikin hajji an sauke ka a wani wuri ka tsaya ka yi sallah a wannan masallacin anguwar ba laifi amma fa ka san kana son daraja to ka daure ka je masjidul haram na fata an gane Allah ya taimaka na malam na'am na'am na'am to ai da ma su ma waɗannan mutanen jam'i suka yi da suka zo kuma kamar yadda zaka zo ka ji sai ya ce musu su sake shigowa su ai shi yasa ya ce musu sai su sai ita ta zama nafila yo in da can kan ɗaiɗai suka yi dama in suka yi nan ai kaga su yi anan ya fi amma da yake can sun yi sallar farilla ne a jama'a sai ce su maimaita a nan sharhin da zamu karanta yanzu a ƙasa kuka nutsu da kyau zai fassara mana haka bari ku je shi sai malam yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 575 wan nasa'i nasa'i a mujalladi na biyu shafi na 112 والترمذي ترمذي a lamba ta 219 والفرائض ما لا يجي abin da ake nufi da fara'id din nan jam'u fariḍa wal fara'is wal fara'is yace jam'u farisa wa hiya al-lahmatu allati bayna al-jamb wal katif naman da ke tsakanin gefen mutum da ainihin kafadar shi wannan da in gaban ka na faduwa zaka ji yana bugawa tahtazzu inda al-khawf mutum ya tsorata sai wannan nama ya rinka rawa wa qawluhu fala taf'alu da annabi yace kar ku sake yin haka qala ibn hibban sai ibn hibban yace lafzatu zajrin wannan kalma ce da annabi ya musu dan tsawa muradu habtida'u amrin musta'naf wato abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nufi wato yana nufin wani al'amari wanda sun yi shi to kar su sake aikata haka kar su ci gaba da aikata haka warrahlu ko warrihlu almanzil to can da ya ce din nan firi halina ko sallai na firi halina to almanzil wato a gida ba shi sai ce wa qauluhu to da ya ce fa inna halahu nafila mutumin da ya sallah a wani wuri ya zo ya samu liman na sallah to to wannan kuma ainihin nafila ce gare shi ai allati sallama al-imam wato wannan da ya tare da liman din wa takunu al-ula allati salla fi rahali sai ta zama wannan ta farkon da yayi a gida hiya al-farida kama huwa zahirul hadith sai zama ta gidan ita ce farilla wannan da ya bi liman fa ita ce nafila yace haka zahirin hadisin ya nuna wa bi hadha qala jama'a an samu wasu malamai da yawa haka suka fassara hadisin wa akasa akarun akharuna wasu kuma sai suka juya fa qalu sai suka ce bi annal farida hiya allati ma al imam a wannan da yazo yayi tare da liman to ita ce ainihin farilla din wa annal ula ita kuma ta farkon hiya nafila ita ce ainihin nafila to wannan bayanan kamar yana nuna kuma waccan magana da mai tambaya ya gabatar a ɗazu cewa a zahiri kamar sun yi waccan din ne su kadai to amma kuma a nan imamu yana nufin shin imamu na sallar jam'i ko imamu na shugaban jama'a shine matsalar da za ta sa ina fatar mun gane ta iya yiwa a can sun yi ne a anguwarsu su kadai din a nan kuma suka zo tare da liman ko a can sun ne da limamin anguwarsu nan kuma limami ne na juma'a ko limamin arafa ko babban limamin gari ina fatar mun gane sai ce واحتجوا في ذلك بحديث لأبي داود لحديث لأبي داود بحديث لأبي داود waɗanda suka ce a ta gida ɗin ita ce nafila wannan tare da liman ita ce ta farilla sai suka kafa hujja da wani hadisi da al'imamu abu dauda ya rawaito a lamba ta 577 wasihi cewa fa salli ma'ahu yi sallah tare da su wa in kunta qad sallaita ko da ka riga ka yi sallah ta kullaka nafila ita wannan ɗin da ka riga wato ita wannan ɗin sai ainihin wato ita waccan din da kai a gida sai ta zama nafila wa hadhihi wannan da kai tare da liman maktuba ita kuma sai ta zama farilla kun ji wasu kuma sai suka akasanta an gani sai ce walakin nahu hadisin da isis sanadi ire kuma wannan hadisin isnadin shi bai inganta ba yana da rauni kaji matsala kun ji yadda malamai ke tantance addini ko jama'a sai ce wa sammata ko ra'ayin salis to ga kuma wani ra'ayi na uku daban ذهب إليه ابن عمر وابن المسيب عبد الله بن عمر ده عبد سعيد بن المسيب cikin tabi'ai su suke da wannan ra'ayin na uku kama sahha zalika anhu ma fil muwatta kamar da ya inganta a cikin muwatta ta Imam Malik mujalladi na daya shafi na 133 yace wa huwa anna murada zalik anna marad zalika ila Allah azza wa jalla wannan ra'ayin nasu kuma suka ce wannan sallolin da waccan da kayo a gida da wannan da ka zo ka samu ane ka to sai ka fayyala su ga Allah ya ja'alu ma sha'a min ha fariban farban wal akhar nafalan wanda yaso ya zaba ya bai maka ita farilla wanda yaso ya bar maka anan kai dai kai kai ka zaba ki kai shiru to amma fa'idar wannan sabanin fa za ta bayyana a wani wuri misali idan ka ɗauki yadda ka yi tare da a wadda ka yi a can anguwarku ko kai kaɗai ne ko da liman in ka ɗauka ita ce farilla wannan ita ce nafila dama ba ka zo ne don kar kai jira ba ka zo ka ga wane ko ka zo ka ga shi liman ɗin sai ka ce to bar ka kabbarta ka bi sallar kada cikin bin sallar sai kai tusa a raka a ƙarshe yanzu in ka fita ka zo ka sake alwala ka zo ka sako sallar ƙarshen ta za su yi sallama wanda ka zo gani ya tashi ya tafi to kaga in ka dauka ita ce farilla to dole ka bi wannan ka'ida to gaskiyar da zai zama dalilin sake can kuma ya ga maka matsala don haka ingantacce magana ita ce ta farko wannan din da kake yi yanzu tare da liman ka barta ita ce nafila don haka in ta lalace daidai sadda za a yi sallama shi kenan Allah ya karɓa waccan don ka tsaya ka biya bukatar ka ne wa alaikum salam wa rahmatullah to ina dan zuwa kaɗan sai ce fa'idatun ga wata fa'ida hadhihi hadisa wannan abu da ya faru jama'a da aka ce annabi ya idar da sallah sai ga wasu mutane a tsaye ko a ina ta faru sai malam samiru ya ce waqa'at fi masjidil khayf bi mina a masallacin khayf ta faru a mina fi hajjatul wada hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallam جاء ذلك في رواية عند أبي داود وأن يزو أتكير رواية أبو داود ودي يوألم بات الأليد عند سبعين دشدا كنت فائدة masjidul khaif shine masallacin da in ka taho za ka tafi jifan shedan amina ba mina ta jihar Niger ba jama'a mina ta makka in ka taho za ka tafi jifan shedan yanzu an yi titi dualization an yi titi guda biyu irin wannan titina manya-manya guda biyu an gane express road da ake cewa in ka za ka tafi kana tafiya a kan titin da za ka tafi jifan shedan to hagu da kai daga ɗaya titin daga tsallaken shi za ka hangi wani katon masallaci shine masjidul khaif idan ka dawo kuma dama yadda suka tsara ba damar ka dawo ta inda ka tafi in ka dawo kuma ta ɗaya titin za ka dawo in ko ba haka ba sai dai ka gangare can ka fita cikin garin makka to in har za ka dawo an gane da kyau in har za ka dawo cikin mina to za ka dawo ne ta gefen masallacin ƙaton masallaci ne shine masjidul khaif hadisi kyakkyawa ya zo daga abdullahi dan abbasin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce masjidul khaif salla fihi sab'una nabiyya annabawa saba'in ne suka yi sallah a cikin shi annabawa saba'in suka yi sallah a cikin shi to wannan masallacin yana nan a ainihin mina can inda ake jifan shedan bayan wannan hadisi ba wani hadisi da ya zo ya bayyana falala in ka samu ka yi sallah ciki shikenan in baka yi sallah ciki ba ba shi daga cikin wuraren da aka ce sai lallai ka je ka yi sallah domin mutane za ka je ka same su sun yi cincirin da a cikin masjidul khair wasu a kofar masallacin suna jiran wani ya san musu wuri har in wani ya ga ya buga raka'a biyu shi kuma yana tsaye sai ya ce da Allah malam tun da ka dan yi ni ma ba nan dan yi mana ba wani dalili akan haka jama'a in ka sami yin sallah a ciki shi kenan baka sami yin sallah a ciki ba bayan wannan hadisin da na faɗi riwayar al-Imam Tabarani a Mu'jamul Kabir da isnadi kyakkyawa daga Ibn Abbas babu wani hadisi da ya tabbata akan haka to ba lallai bane yin sallah a ciki in ka samu ka yi sallah alhamdulillah in baka dafa shi kusa da masjidul khaif kenan za ma ka ga an rubuta masjidul khaif a gefen shi haka na fata an gane na wa yake da tambaya eh na na na sai ka ji eh to kun ji gaba ya ce can da ya je sallah din dama dai maneji wato ya dan hakuri ne dai tunda ba wani to shikenan to sai zo inda ana sallar kuma ya fi yarda da limamu to yanzu shin ya ɗauki wannan ce farilla waccan ce nafila idan har dai mun yi ta haƙiƙin matsalar farko cewa ta farkon nan ita ce farilla kaga ashe dama ba kai ne da ikon canza su ba canza su din dama abu ne a wurin Allah gashi haka tsarin ya nuna hadisi da ya inganta shine ta farkon ita ce farilla to dan in dai har ka yarda ka bi limamin ko da ma ne jini to ta farkon ita ce farilla ina fata Allah Allah ya taimaka wani ne mun je aikin hajji da shi an je an yi aikin hajji ya ce kai malam na ji daɗin hajjin nan kuma ni kaina na fahimci wannan ta fi waccan ta baya kyau don haka ina ganin wannan ce farilla waccan ce na fulantacce ka hau arafa a wacce ya ce nufi annabi ya ce alhaji arafa don haka farilla ka ta sauka tun daga can na ce wannan ce ce amma wannan shi ya tabbata ta fi kyau na ce kai dai kai fatan allah ya karɓa maka yawa wa alaikum salam wa rahmatullah eh to wato abin da yake faruwa wannan tambayar tana da muhimmanci tana da kuma alaka da magana da muka yi da su cewa sallah din a waɗannan masallatai da aka ce masu daraja shin ta takaici cikin masallatan ne ko da rihaba su ko kuwa da wani bangarori wato duk inda yake ɗaukar hukuncin masallacin to yana ɗaukar cikin masallacin don haka da yin sallah a cikin masallaci da yin sallah a rihabar masallaci wato ƙaryar waje duk ne to ƙwayar ka'aba jama'a ba iya inda ka gani an bari shatale talan nan da ake ɗawafi ba kawai ba kuma iya inda ka ga wannan ginin ya kewaye ba da'irar gidajen da ke wannan anguwar ta ka'aba gaba ɗayan hukuncin ka'aba suke ɗauka don haka dukkan hotels ɗin nan da gidajen da ke kewaye da ka'aba malamai suka haɗu suka yi fatawa akan cewa ko anan kai sallah kamar kayi sallah ne ga ka ga ka'aba shi yasa za ku ga kamar sun da tauhid da ainihin wannan wasiyatu menene al-malik abdulaziz da makamantansu king abdulaziz endowment waɗannan wasu hotels ne ɗaya an ce na ɗan fahad ne wallahu alamu shine sun da tauhid wanda yake yamma da ka'aba kai tsaye yamma da ka'aba malamai sun haɗu akan cewa tabbas yana cikin ka'aba don haka a cikin shi a kowane ɗaki an yi alamomin inda in ma sallah ta kama za ka iya tsayawa daga nan kai sai dai kawai ana neman ka ne da ka taho ciki saboda sadar da sahu amma da wanda zai yi sallar nafila ga shi ga ka'aba da wanda zai tsaya a cikin wannan wurin to duk a ƙwaryar ka'aba aka gina waɗannan gidajen to sarki abdulaziz baban su fahad ba ma malami ne juyin juya halin da awa ne ya mai da shi sarki kamar yadda ɗan hodiyo ba abin da ya haɗa shi da sarauta malami ne juyin juya hali ya mai da shi sarki to cikin wasiyar shi ya so ya samar da wani wuri da zai wa talakawan musulmi na duniya masauki wanda za su zo su rinka sauka su rinka biyan kuɗi ɗan kaɗan to sai ya rasu bai samu cika wannan ba sai ɗan shi abdullahi wanda yake shine waliyul ahadi na fahad shine magajin fahad wanda a yanzu shine sarki sai ce shi ko zai cika wa ubansu wannan bukatar ta uban tun kafin ya hau sarauta sai ɗibi kuɗin aljihun shi sai yake yin wannan ginin ya fi kowane gini tsawo a duk ƙasar saudi a gaba ɗaya kuma an fara sai da fom ɗin tun bara ba ma haya haya irin wannan haya ba a'a za ka iya ɗaukan haya ne tsawon shekara ashirin ko talatin shi ne za ka sai fom ana sai da fom ɗin kaza sai ka je ka cika ka sa hotonka da sauransu sai zama wato ba wai ɗaki ne kawai ba a'a kamar chalet ne kamar ɗaki ne guda biyu ko guda uku da falo da kicin da ban ɗaki da wurin wanka da ɗan wurin ɗan shakatawa haka dai kamar yadda kake ganin gidaje irin in in suna nan three story buildings kaza kaza kaza ko five story ko makamantan haka sai ka ga a ce gidan wane amma kuma a haɗe suke da gidaje to gidaje ne sun fi guda dubu goma a wurin suna nan geshen ka'aba idan ka siya in ka zo aikin hajji za ka buɗe abin ka ka gama aikin hajji ka kulle ka sa mabuɗinka ka to da shi ƙasar don haka a ciki za ka nuna magadanka kai kuma ko ‘ya'yanka ko matarka don ko da ka rasu wannan adadi da ka karɓi haya bai ƙare ba za su zo su ci gaba da amfani da shi in ya kare kuma sai ka sake jaddadawa ka sake sabuntawa don haka duk sanda ka dira maka kai ba ruwanka da masauki sai ka je kana da masauki ga shi da ka'aba to wannan endowment din wannan gidan wasiyar na sarki abdulaziz baban su fahad shi ma yana cikin ƙwaryar ka'aba shi ne dama makasudin to kaga ashe wannan ya nuna ba wai cikin ka'abar ce kadai ba na ce cikin ka'aba ba cikin iya wannan ƙwaryar da kake gani ta ɗawashi ba kuma wannan ƙwaryar ginin da aka yadda take da sama da ƙasa da ƙasa da ƙasa da sama a'a har can baya din duk to har gidajen da ke wannan ƙwaryar don haka a takaice dai wannan kwarin da ke cikin duwatsun duk hukuncin ka'aba ne kawai magana kenan wannan kwarin da ke cikin duwatsun duk ka'aba ne don haka duk inda kai sallah to kaya to muka dawo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana ɗaukar hukuncin cikin masallacin da wajen masallacin ina fata an gane to duk wannan ƙwarya ta masallacin duk tana ɗaukar hukuncin masallacin ina fatar mun gane wannan shine ainihin abin da yake daidai Allah ya taimake mu kuma wannan abin da nake faɗi jama'a za ku iya hada kuɗi ko ku biyar ne fa ku kama gida guda za ku iya hada kuma fa ba zai gagar mutane ba don an sa da kuɗi masu sauƙi don dama shi manufar shi ma a samar wa da musulmi masauki kyauta su rinka sauka kawai ina fata an gane to amma an dubi abin da in aka ce zai zama kyauta kuma to ka san wani lokacin kuma shi ma talakan in ya gaban za ta faɗi shashasha na biki to bai iya cin tuwon bikin ba Allah ya taimaka to jama'a kun ji dai wannan to sai hadisi na gaba yace an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara mishi yarda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza uqimati salatu fala salata illa al maktuba abu huraira yace manzo Allah yace idan aka tayar da sallah wato in aka fara wata sallah to fala salata babu wata sallah da ya halatta ayi illa al maktuba sai ainihin wato sallar farilla wannan hadisi gashi mala yace akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a ƙasa yace rawahu muslim muslim ya fitar da wannan yarwaito wannan hadisi a lamba ta 710 to me ma'anar wannan hadisin jama'a cewa idan aka tayar da sallah wato in aka fara sallah to babu wata sallah illa al-maktuba sai sallah farilla to anan sai aka samu wata riwaya da bata inganta ba ta ce illallati uqimat ba wata sallah da ta halatta a yi sai wannan da aka tayar wannan riwaya bata tabbata ba wannan ce ta tabbata fala salata babu sauran sallah illal maktuba sai ainihin al maktuba to anan wace irin maktuba sai malamai da suka zo fassarawa sai suka yi saɓani wasu sai suka ce illal maktuba al'alif wallam da ya shiga cikin al maktuba to yana komawa ne kan as-salatu fala salata illal maktuba babu wata sallah da ta halatta a yi sai ita wannan sallah ta farillar da aka tayar wasu kuma sai suka ce a fala salata babu sallah illal maktuba sai dai in sallar ta farilla ce a ƙarƙashin haka wannan maganar kenan idan aka fada sallar azhar a wannan wurin kai kuma ka zo ka tuna ana bin ka bashin wata sallah in ta farilla ce to zaka iya koma gefe guda ka yi ta tun da sai ta farilla ita ma watan da aka biyo ka ta farilla ce idan ku ana nufin sai wannan da aka tayar to yanzu kai da ka taho da bashin wata sallah to ko dai ka koma gidanka ka yi ko kuma ka shiga ka bi su kai da niyyar wannan da ka zo su da niyyar wadda suke yi to wannan magana ita ce daidai an tayar da sallah ka zo za ka yi wannan sallah ta azhar sai ka tuna ab ai jiya ba kai sallar isha ba to yanzu bai halatta ka yi wannan sallah azhar din da ka taho ba kuma bai halatta ka koma gefe guda ka kabbarta wannan ba ya za ka yi kenan sai ka kudurta niyyarka ta sallar ishar da ka tuno ta jiya ba kai ba sai ka shiga ainihin sai ka bi waɗannan mutanen da suka kabbarta sallah a idan ka idar da wannan sallar taka ta isha a bayan limamin da yake a zahar kai kuma sai ka ainihin yi ikama sai ka yi sallah a zahar a lokacin nan na fatan mun gane Allah ya taimake mu to da lokacin mu ya tsire kwarai da gaske za mu saurara a nan sai zuwa gobe insha Allah sai a ci gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum salam na'am